الكريم والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله زام فارد ألفية الطريق إنا أكفانا إيه؟ to bismillah rahman rahim fasulu wannan fasali ne an kai na a bayanin wuridinsa lazumi ɗariƙati wanda yake lazumi a ɗariƙa dole wanda yake ɗan tijjaniya sai yana wannan wuridin ba wanda wani hasu wuridin shehu tijjani wanda yake keɓantacce allazi yulaƙinu li kulli ƙaumin wanda yake lakana shi ga kowa da kowa wa bihi tadayyadu da shine muke bi astaghfirullah shine istighfari ma salati ala nabiyillah tare da salati ga annabin Allah zissilati ma abocin baye baye zissilati wannan ta ta silati haƙƙinta a rubuta ta buɗaɗɗiya saboda jam'i ne na silatu ba tattalisi ba ce kamar ta jam'i ce bi ayyi sigatin jalat wannan salati ko da ake a wuridi guda ɗari ana iya yin ta da kowace siga da ta gudana wala hailala sai kuma hailala yuqalu kullum mi'atan mukammala kowanne daga guda uku nan da aka faɗa da istighfarin da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da la ilaha illallah a faɗi ɗari cikakkiya فهذه وانا ذكرنا لك من اكو داوكو يا اين انت هي التي رتبها له رسول الامه شيني وانت بنزن الامه صلى الله عليه وسلم يسارا يجرن تا تغا wannan mushoti jani amira tilini yau mace shi da cewa laka daga dukkan wanda yazo nema daga musulmi a kowane hali yake karin biya ne dai ya kasance wanda yazo neman dariƙa mai biyayya ne ko mai saban Allah lalle da bai tuwa ba ga babba ne ko karami mace ne ko namiji ba wanda zai ce yana son ya karɓi ɗariƙa ya zikiran nan da aka ambata da za a ce ba za a ba shi ba matuƙar dai ya yadda da sharuɗar ɗariƙa inda ya yadda da sharuɗar ɗariƙa yau ko da mai sabon allah ne ko menene akwai sanda wani masanin allah ya ce shi ko wani mai sabon allah ya zo wajensa sai aka yi masa magana daga halara to wa kake so ka kawo min kenan wanda dama suke wajena za ka kake so ka kawo min dama ai wajena suke ai abin da yake akwai ka gane masu saban allah su zo wajen ka in ya so ka ja hankalinsu su bar saban shi ne kayi bajinta ehan shi ne kayi bajinta in kadar idan dai yana da iko ne yana da iko ya zo da sharuɗa ya zo da wannan rukunan
kaura hazin salati tun kawo zamowar wannan salatin nan da aka ambata guda ɗarin nan da aka faɗa ya zamo za a yi ta za a akar da ita ayi salatin fati ayi da salatin fati a rafau shi ya fi ɗaukaka isma ɗan uwa ka ji wannan lima ta saboda ya zo daga faralar salatin fati mai girma dan uwa in dai da tunani me zai sa ka yadda da koma baya tare da ga mafifici in Allah da annabi da wayanka a ce ka zaɓa tsakanin takarda ta naira biyar da takarda ta dubu ɗaya to ce za ka zaɓa a yaro ne ta ya ce shi zanen ta biyar ta fi masa ko ta fi kayatar da shi amma mai hankali ai ya san abin da yake shi ya sa kanka yadda da koma baya matukar akwai an samu mafifici wannan rukunan guda uku da aka faɗa wanda aka ce ana yi safe da yamma shine abin da yake lazimi ga dukkan wanda yake cikin ɗariƙar tijjaniya sannan kuma aka biyan masa da wazifa yazidu da za ta ƙara masa ɗaukaka wannan murtafa'an ɗin masdari ne mini amma an ce ta zai da hurkifa'an da take ɗaga ƙara masa ɗaukaka yadda ake yin wuri dai mutum ɗaiɗai to ga wazifa wadda za a yi cikin jama'a wadda ta yi kai da abin da za ka yi ma kai ɗaya ba za ka ba za ka samu kaiwa ba yadda ake bukata saboda ba ka kai matsayin wanda za a karɓa ba ko za a bashe shiga hanara to amma ka zo kai wazifa cikin jama'a sai ka samu a cikin jama'ar tayo mutum ɗari ne suka yi tayo a mutum ɗari ɗin inda tana duk ba wanda za a karɓa ba ne amma akwai ɗaya wanda ya cancanta a karɓa albarkacinsa a ce duk a shigo da su idan a shigo da su kaga daga wannan ma sai wurin naka ya zamo ana karɓarsa tunda an shigar da kai halara yadda yake faɗa a ruwaya nan mashuriya akwai wani da ya nufin ya je ya haji wato ko yana tafiya ne ma ba nufin ya je hajji ba yana tafiya ne sai ya kwanta da daddare bayan ya ya na fulfule sai can tsakar dare sai ya farka sai Allah ya gane da shi ya masa kashafi ya ji wasu mala'iku biyu a wajen suna hira da juna ɗayan ya ce da ɗaya wani ka san mutum nawa ne ko jiya suka tsayi wa arfa ya ce a'a ban sani ba ya ce ai mutum dubu ɗari shida ne suka tsayuwa arfa mutum dubu ɗari shida ne suka tsayuwa arfa ya ce kasan ku a cikinsu wanne ne aka karɓa hajjinsu guda nawa ne aka karɓa hajjinsu ya ce ban sani ba ya ce mutum shida ne duk sauran mutum dubu ɗari biyar da dubu casa'in da tara da ɗari tara da casa'in da hudu duk ba a karɓa hajjinsu ba duk shida ne kaɗai aka karɓa hajjin nasu shi kenan sai kuma aka mai masa da hijabi kashi gari ne yana wannan wajen ya bacci ya farka sai Allah ya sake masa kashe sai je mala'ikun nan guda biyu da je su je suna hira sai ɗayan ya ce da ɗayan ka san abin da ya faru ko yau ya ce a ya ce a Allah cewa ya duk wanda suka yi hajjin nan da ba a karɓa hajjin nasu ba a karɓa albarkacin wani bawan Allah da shi bai samu zuwa hajjin ba ma ya yi ne ya yi hajjin ne wani dalili ya sa bai hajjin ba amma duban niyyarsa da duban matsayinsa da shigarsa a halara sai Allah ya ce duk ma wanda suka yi hajjin ma a ce an karba a rubuta kawai an karba to shi yasa yake da kyau a kula da haduwa dan wazifar nan domin ta yi wuridin kan an dube ka ba inda za shi amma albarkacin zuwa wazifar a karɓi wazifar taka in an karɓi wazifar kuwa sai a ce to shi ma wuridin a karba in ka ci albarkar masu albarka bayanin wazifa bayanin wazifa ita wazifa yadda ake yin ta istighfari ne da siga sananniya an ƙara tsofi na Allah a ciki astaghfirullah al-azima lazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kaga tsofi har guda hudu aka tsaya aka ƙara lil qayyum har akai ga qayyumi ila salatina ana wannan istighfari din har ya kai 30 wa kul mu'ayyinan sannan ka faɗi salata fatihin salatul fatih mu'ayyana wanda wannan shine kadai ya ayyana gare ka mu'ayyana halin kasancewa an fata naka ga salatul fatih shine aka ayyana a kanka a wazifa ba a wani salati in ba salatul fatih ba yasa bisi ga tismil maf'uli na'am li hamsina hamsina nan zuwa ga hamsin ne a nan a wazifa salatul fati ba ɗari ake ba hamsin ake
wakila wakila a wasu suka ce illa laka fi wakati a'a ita ma wazifar a yi salati fati ɗari a ciki sai fa in ana ganin wakaci ya yi kunci
ayu sigatin kafar bil koko a yi da salatul fati amma wakaci ya yi kunci wai a iya yin kowace siga amma wannan zancen wanda bai miza ba rahmatu rabbaniya sai da jirtu shigiri ya hakaito daga dan uwansa wato ba shi ne aiki yake kansa ba Ehem. ai abin da aiki yake kansa shine yadda ya zo a jawahirul ma'ani na daga cewa ita dai salatul fati ita ta ayyana
ayu sigatin kafar bil bati cewa kowace siga tana wadatarwa yanke bilbatti yanke a wannan ruwaya ta mai zabin rahama
wa ba'du halil mi'atan bayan ka gama salatul fatiha hamsin a wazifa sai ka zo da tahalili la ilaha illallah ɗari
musabbitan risalatan ayiraha kana mai tabbatar da manzanci ga manzan Allah ƙarshen a tahalilin nan ba ka kai ta halala ta ɗari ka ce Muhammadu Rasulullah ko Sayyiduna Muhammadu Rasulullah alaihi salamu Allah. Biza a shi wurdi wata da ita wazifa.
wa ba'du Bayan ka gama la ilaha illallah ɗari kul jawharatul kamar da wa'azin kamari goma da gu- biyu. Ala tawali a jere ko ba tare da yankewa ba.
in kunta dahiran bima Inda aka ce za ka karanta salatul fatihi in ka yi tsarki da ruwa alwala kai za ku ra ba turbaya ba.
rusul mu'min Ah.
idza alhaqana 20 min salatul fatihi.
fatin wanda ya taimama ya yi wazifarsa da taimama to a maimakon jawharatul kamali sai ya mayar da salatu fati 20
kaman ajru an kama wanda ya gajiya daga tsarkake tufafinsa wanda ya najastu ya daudada da najasa an taratu makan ko ya gajiya daga tsarkin waje ya sahu listata da zai yalwaci mutum shida kuma huma haza fa hukuncinsu wannan a yi salatul fati 20 a maimakon jauhara fa'u ku kiyaye akwai wau ƙarshen an bakin da kuma alif ma alifin da za a yi wa ɗauri a kai fa'u daga wa'a ya i in an umarci mutum ɗaya za a ce i amma idan mutane da yawa ne za a ce u kamar daga waƙa ya ki za a ce ki a ce u na'am fa in tasha in ka ga dama fatal wazifata a ka karanta wazifa allati azkuruha wanda zan ambata al fi an ce ana yin ta a zawiya a dacen amma yanzu dai iyaka ganinmu wannan sigar da aka ambata a baya ita ke ake a zawiyar shehu wanda zawiyar shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu a yanzu har sau uku ake wazifa a yi bayan asuba a yi bayan la'asar a yi bayan magarba na'am tasrifullaha yadda ake ka istighfari ya yi siga da kowace siga ya tamara marra ɗari ala tasabbuti a hankali a hankali shi ne muka tabbata wa sallibil fatihi ya salatul fati hatta tukmila ashran sai ka cika ɗari aw hamsina ko hamsin kaɗai kama gaba yadda kala ya gabata wato nan mi'atan ɗin za a sa faɗuwa illa iyaka an san faɗuwar tun da alhamza ne a gaba ba a tare za a yi su ba ko ya ake kiran irin wannan Mm.
yanzu koyo a allo yawa- yawo ya ta ko eh dai ma da ta zo ne da koyar eh eh tafiyar tafiyar tumaki ake cewa wacce ce to tafiyar kura Eh, mi'ata nau hamsi na kad kama hala mi'ata nau dole a yi nakalu kuma a wajen dari au hamsi na shi al- al- alifin da suka rubuta alhamza ba daidai ba ne ba a alhamza ko tun da za a yi nakalu na'am mi'ata nau hamsi na kad kama hala dari ko hamsin kawai kamar yadda ya gabata wa ba'du bayan kai salatu fati hamsin ko dari halil mi'atan ka ce la ilaha illallah ɗari ɗaya ko ɗari biyu taqulu idha atata bayan nan kuma sai ka karanta jawharatul kamali a wato jawhara jawharatul kamali goma sha ɗaya
hadhihi bi gairi shaini ba aibi hazihi hiya lazimatu tariqi wannan wazifa ita ce wadda take dole a dariqa faham ka fahimta wa iya ka kiyaye
lakin lakin hazi lakin na da shadda akan no a ran lakin na hazi huffifat sai dai ita wannan an yi tafifinta bi ma hala bayanuha da abinda bayaninta ya gabata yadda me ya kutu tufari da ake cewa wa haffafa shehuna bizalika amraha wa dama alaihi amru jullil ahibbati wa qad qila inna fi sahara lafitiyatan mujiddina yaqra'una asl alwazifati lidaka sha shi yasa wa waccan ta farkon wato ta yaɗu wajen aiki domin galibi zukata sun fi son sauƙaƙawa sun fi son sauƙaƙawa al-nufus ila al-ahaffi amyalu
kana waqatil wardi bayanin waƙuttan wuri ne
ilam abi ka sani ya ɗan uwana anna li hadha al-wurd waqtayn cewa wurin nan na ɗariƙar tijjaniya yana da wakuta guda biyu fi yawmin a rana bila ba ta'addud ƙetarewa as-subha wal masa'a shi ne da asuba a da maraice kullum kusma kowanne daga cikin da wurin safan da wurin maraicen dangane da wakacinsa an kasa shi gida biyu akwai wakaci mutare akwai kuma wakaci laruri
muqtar wurd subhi wakaci mutare ga wurin asuba min ba'd as-salat wurin safe bayan an yi sallar asuba ila ad-duha haƙi zuwa walaha muqtar asalin dakhala to daga sannan ne muhtarin la'asar yake shiga shi yana shiga ne muhtarin la'asar yana shiga ne ba'd as-salat bayan an yi sallar la'asar muhtarin la'asar yana farawa ne in an yi sallar la'asar ba daidai ba ne ka ce ba za ka yi wuri ba ka yi sallah ba ko ɗaya ka fara sallah sannan ka yi wuri ne lissulsin laili har zuwa sulusin dare na farko ثم ضروري لمن في wannan shine wani kaulin wani kaulin aka ce har zuwa lokacin isha نعم shi yasa akwai kauli biyu a game da yaushe ne muhtarin uridin la'asar ke karewa akwai kauli da cewa da zarar isha ta yi to muhtarin wakacin uridin la'asar ya kare akwai kauli da cewa a'a ai har sulusin dare na farko shi yasa kenan da mutari na wuridin la'asar da mutari na sallar isha suna karewa ne a tare bisa wannan kala a haɗe bisa wannan kaulin
ثم ضروري لمن في شغله sannan wakaci laruri ga wanda yake akwai wani abu da zai ɗauke masa hankali كل النهار dukkan yini a wakaci laruri ne ga wuridin safe وجميع الليل hakanan kuma baki ɗayan dare bayan sulusun laili wakaci ne ko kuma bayan sallar isha wakaci ne laruri da s- wuridin yamma ذا القول فيهما wannan أقل magana a قولين.
cikin su shine yafi inganci magana da tafi inganci
إلى طلوع الفجر Mhm. wasu suka ce a'a wakacin wuridin safe tun daga fitowa alfajar haɗi zuwa la'asar
رأسه لفجر wato duk wakaci ne muhutari bayan la'asar kuma zuwa faɗuwar rana shine wakaci na wuri ga wuridin safe hakanan cewa wakacin la'asar daga la'asar haɗi zuwa alfajar yake wakaci ne muhutari ga wakacin la ga wuridin la'asar yuta za da za a bi
تقديم- تقديم ورد الصبح من بعد a ce الإشاء za a عند الوضوء.
gabatar da wuridin asuba bayan an yi sallar isha ya halatta haka ɗin abin halattawa ne مع شرطه tare da sharaɗin fa ba wai haka kawai ake gabatarwa ba akwai wani sharaɗi da ake bukata a cika لمن ga wanda ya يشاء ga dama
إن قدر ما ينام in gwargwadon yadda za a yi bacci wanda shi da ya yi a shi a isha yake kwantawa bacci ya dan bacci haka na awa ɗaya ko abin da ya gaba da haka ya farka to yana farkawa ya iya gabatar da wuridin asuba
أو ما يتلى ko ko gwargwadon ولا za a يعمل karanta به wani- صلى.
a- a- wa- wani izifi biyar bihi ta halla zama ya huce a cikin dare
وولد أثر wuridin la'asar لا تقدمه kakkace za ka gabatar da shi kafin wakacinsa إذا لم تكن ذا عذر matuƙar dai ba wani hanzari ne da kai ba
العذر الذي لسا أتى A, amma ga uzurin da yake zai baka damar haka ga jamu bilailin ka iya gabatar da wuridin yamma da dare amma fa بعد أن تلوت من bayan ka الخبير karanta wuridin asuba Awalu.
kafin kai na yamma فاعلم ka أن san wannan
بفضل الذكر الله في domin الليل duk على abin da za a yi na ambatan Allah da daddare ya fifita ala yaumi bisa abin da za a yi na ambatan Allah da rana يعبث المدينة da ɗari biyar في الأولى a ɗaukaka ka ce la ilaha illallahu da daddare bayan isha da kamar awa ɗaya to ninkin ladin da za ka samu ya fice la ilaha illallah da rana har sau ɗari biyar to shi yasa aka ce a iya gabatarwa alhamdulillah sai a tashi da alhamdulillah bihi a ce sai la ilaha illa bihi
akwai wasu da suke ta kalimin majifa eh
asuba za su yi ai da asuba a a kafin asuba ne wajen ƙarfe kamar uku haka.
za su yi Na'am.
to sai dai a ce ta yamma suka yi ta yammacin jiya kenan suka yi ko yawwa sun yi ta yammacin jiya amma wazifa gaba ɗaya wakacin ta yana da yawa shi yasa ba magana takadimi a wazifa yawa ita dai gaba ɗaya yini da dare ko kamar wakacin ta ne in an ce wannan ba wakacin mutari ba ne ko wakacin ta laruri ne ba san da ba a wakacin ta ake ba kuma da abin ita guda ɗaya ce a yi ta tawo da